أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafis salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da garin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna muna tafiya da littattafai guda biyu kamar yadda aka sani littafi tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shankiti littafi na biyu kuma as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi muna cikin suratul tauba a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a karkashin mun tsaya ne a karkashin mas'ala ta 398 a shafi na 135 a wato taba'a bugun littafi wanda yake a hannuna malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya ake Allah ce tunabbi'uhum bima fi qulubihim munafikai suna tsoron sura ta sabka wadda za ta ba su labarin abin da ke cikin zukatansu wa in ba'uhum bima fi qulubihim ba da labarin abin da yake cikin zukatansu tahsilul hasil tabbataccen abu ne wanda ya tabbata an gane ko li'annahum kamar an ce tahsilul hasil malaman usul fiqh suna amfani da wannan kamar yanzu mutum yayi sallar azhar to kuma sai yazo a ce yayi sallar azhar sai a ce amin tahsilul hasil domin in ya sakin sallar azhar ai dama yayi sallar azhar kuma sallar azhar guda aka ce yayi li'annahum alimuna bihi to ai su munafikai sun sana da sani da abin da a cikin zukatansu to fa ma fa'idatuhu me ya amfanin shi qulna za mu ce ma'anahu tunabbi'uhum za ta ba su labari bi anna asrarahum abubuwan da sirrukansu wa ma katamuhu da abin da suka boye minan nifaqi na munafinci sha'i'atun abu ne wanda ya yadu sha'a shine abu ya yadu ina fata an fahimce ni daga nan Allah ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladhina amanu za'i'atun kuma abu ne wanda sun yadu shi ma za'i' wato abu ne wanda ya yadu shi yasa aka sanya ma radio suna al mizya'u wato na'urar da ke yada labari ta watsa shi an gane ko za'a yazi'u wa tafdahuhum kuma za ta kumyatar da su bi zuhuri ma taqadu bi zuhuri za ta bayyana kenan zai bayyana ma taqadu annahu la ya'rifuhu ghayruhum abinda suke tsawa tsammanin cewa ba wanda ya san shi sai su wala yattai'u alaihi siwahum ba wanda ya linkayo shi ko ya tsinkayo shi in ba su ba wa hadha laysa tahsilul hasil wannan kuma shine tabbataccen abu ba domin su sun sani amma mutane ba su sani ba kina Allah ba da labari ba su munafikan yake harara ba su waɗanda ba su san su ba su ne Allah yake son ya ba su labarin su su san su domin su riƙe sauna wannan shine abin da malam ya kawo a ƙarshen wannan aya to amma kafin mu je mas'ala ta gaba eh abin da zamu dan ƙara shine da Allah ya ce inna Allah mukhrijum ma tahdharun Allah zai fitar da abin da kuke sauna ƙarƙashin wato wannan ayar to sai malamai suke cewa shi suna na ismul fa'il an gane ko idan ya zamanto ya zo da tanwini yana nuna abu zai zo gaba bai zo ba wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ja'ilun zan yi banye ba ina fata ana fahimta ta to amma misali idan abin an riga an yi to shikenan sai a ce misali qa'ilul kalami wanda ya faɗi magana kina ya riga ya faɗa amma in ce qa'ilun al kalama zai faɗi magana bai faɗa ba qa'ilun kalama ina fata an fahimci ni to da haka ya ta mu fahimci wannan to amma in labari ake bayarwa ba laifi a kawo shi a haka domin Allah ya ce wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid kaga nan karen ashabul kafi basitun bai ce basitu zira'ihi ba sai ce basitun zira'ihi saboda kissa yake baka labari da haka sai kai hattara kaka ce akwai kuskure cikin wannan ka'idodin da ake ake kawowa an ka ce qul istahzi'u inna Allaha mukhrijum ma tahzaru Allah zai fitar to da yace ma tahzaruna Allah zai fitar abin da kuke boyewa sai kinaya kinaya ce nan aka yi akan abin da suka wato abin da suke tsoro to me yasa Allah ya ce suna tsoron sura kuma nan a ƙarshe sai ce suna jin tsoron Allah zai bayyana abin da suke tsoro bai ce ba inna Allah mukhrijun misali kenan Allah zai fitar da wannan sura mukhrijun hadhihi sura me yasa ya bambanta tsakankanin su saboda can sura an kalli cewa magana ce ta Allah sura istilahi ne na musulunci na alqur'ani amma da an ka ce ma tahzarun saboda a nuna maka cewa wato ƙarin ma'ana wannan sura tsoronta suke yi tsoronta suke yi kenan da haka da a ce sura da a ce abin da suke tsoro duka kusan ma abu guda ne amma an hankalta mu nan sura maganar Allah ce nan kuma an hankalta mu abin da suke tsoro shine cewa sabka sura sai an ka samu fa'ida biyu kenan an samu ƙarin ma'ana shi yasa galibi idan ka ga ma mausuliya ta zo to fi'ilin da zai zo bayan ta yana dauke da wata ma'ana wadda ana iya fahimtar wani abu karkashinta kuma mai muhimmanci ko a yi kinaya kuma ya zamanto akwai tafsili domin abin da suke tsoro yana da yawa za a iya fassara shi da abubuwa daban-daban daban kuma za a iya yin kiyasi a kan shi domin aka ce innal ladhina kafaru waɗanda na kafirta to kaga kafarun nan tasa za a yi kiyasin duk wanda ya kafirta irin wannan hukunci zai tabbata akan shi ina fata ana fahimta ta to don haka dai shine fa'ida ta akwai wani malami da ya bincike akan hikmatu istikhdamil mawsul a cikin majalla ta kulliyatu da'awul islamiyya ta kasar Libya ya kawo hikimomin da suke sa ana amfani da waɗannan ka'idodin da yake akwai fa'idodi da dama duk da yake babu lokacin da zamu dan tsaya mu yi faɗaɗa bayani kansu amma dai ya kawo abubuwa masu muhimmanci daga cikin su a gurguje ya kawo cewa ana ka ismul mausul dan saboda wato ayi asitru asitru ta mutumin da an kai magana kan shi ina fata ana fahimta ta wato ma'ana ba a son a bayyana sunan shi saboda suturtawa ina fata an fahimce ni to kaga idan aka suturta shi to sai zamanto kamar ma'ana tana yiwa ya musulunta to yan Allah ya faɗi sunan shi to kaga yan an samu masala wa ala thalathati alladhina khulifu mutum uku da aka bari a gida kaga waɗannan ba a faɗi sunayen su ba sai ka kuma cikin nasoshi za ga su ne su wane da wane saboda mutanen da aka yi magana akan su sun san su ba dan Allah abin nan ba amma Allah ya suturta sunayen su saboda tana yiwa su tuba daga baya a ce ga sunayen sun zo cikin Qur'ani musamman kaga in dan shi an samu sunan su kaga shi zance ma a ce an karbi tuban su bai yarda ba bayan kuma Allah ya ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al usra min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim wa ala thalathati alladhina khulifu ay wa taba على الثلاثة الذين خلفوا abu na biyu ana ka ismul mausul ya ce to don saboda al-ikhtisar wani lokaci saboda an ka ce allazina kafaru waɗanda na kafirta to mutum nawa ne kaga da za a ce a zara sunayen su ai kafirai suna da yawa kaga an samu aiki biliyoyi na na ai so sai an ka ce allazina kafaru sannan an ka ce allazina kafaru don saboda ana iya kiyasi akan duk wanda ya kafirta hukuncin wannan yana iya yana iya shafar sa ina fata an fahimce ni wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam kaga duk kafiri an yi musu alƙawarin wutar jahannama kenan ba sai an bata lokaci ba sannan ana kawo ismul mausul wani lokaci da ake kawo shi dan saboda wanga ba shi ne kawo shi ba saboda kamar a ƙara sa ka yi bincike domin an ce wallazina takhadhu masjidan diraran su waye su kaga wannan wani abu ne ko kuma ma wani lokaci ana kawo shi don saboda basu cancanci sai an kawo sunayen su ba don kaskantattu ne to dai akwai hikimomi na hikmatu istikhdam ismul mawsul suna da yawa kana iya bincike kuma akan wannan ko ismul mawsul da hikam na istikhdamin shi ko cikin alqur'ani ko cikin wasu hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko cikin kuma yaren larabci to sai abu na karshe da kamata na ƙara a ƙarƙashin wannan aya wanda shi ma yana da muhimmanci da Allah ya ce yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim Allah ya kira ta munafiqai suna tsoron a saukan musu da sura nan akwai iskal mai ƙarfi wanda ɗalibin ilimi yana da kyau ya fahimce shi an ce suna tsoron a saukan musu da sura to ai su ba su yi imani ba ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah bane to ya za a yi su tsoron a sabkar da sura sun ma yarda da cewa ma wato shi annabi ne amma ana masa wahayi balle su ji tsoron a sabkar masa da sura shi ne abinda malamai suke tambaya to sai malamai suka ce to nan sai ka fahimci alkur'ani yana da wani usulubi qur'ani in yana magana wani lokacin yana magana akan abin da yake hakikanin gaskiya ne a wajen Allah da wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam da wajen muminai wani lokaci in yana magana yana magana ne akan abin da su kafirai suka yi imani da shi ba abin da shi Allah ya yarda da shi ba wani lokacin kuma tana yiwa dukkan ya zamanto a'a wajen Allah haka yake a wajen kuma mutane ma haka yake shi yasa in baka fahimci wannan ba ko wajen usulubi wani lokaci sai shi kawo abu kamar yana bayani da wanda an yana nan wani lokaci sai ya kawo shi abu kamar wanda baya nan misali zaka Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa aqsamu billahi jahada aymanihim sun yi rantsuwa la in ja'atuhum ayatun la yu'minun biha kaga da cewa aqsamu billahi sun yi rantsuwa da Allah la in ja'atuhum ayatun aya in ta zo musu la yu'minun biha kaga bai ce bai ce la nu'minun la nu'minan biha ba kaga ya kamata ya ce la nu'minan na tunda su suke magana amma sai ce la yu'minun la yu'minun na biha za su yi imani da ita saboda yana magana ne da wanda kamar baya nan in ya ga dama kuma sai a juyar da maganar to ka haka in qur'ani ya faɗi magana wani lokaci ana nufin a wajen Allah ake nufi ko wajen mu'minai ba wajen kafirai ba wani lokacin a wajen kafirai ake nufi ba wajen Allah ba wa qalu ya ayyuhal ladhina zila alaihi dhikru suka ce ya kai wanda an kaso karma da wa'azi innaka la majnun kai mahaukaci ne to kaga nan ai ba su da an sauka mishi da zikr ba na fata ana fahimta ina fahimta ana fahimta ta wa qaulihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullah da fadar yahuda sun ce mun kashe yesu almasihu isa dan maryam rasulullah manzon Allah ne wasu kace dan magana su ce sun faɗa dan izgili wai wanda ake ganin shi manzo ne ko kuma su malamai suka ce a itiradi ne Allah ya ce rasulullah sun kashe manzon Allah kenan kaga wanda ya ce ya kashe manzon Allah duk da ke su kashe shi ba kaga bakin dan ta'adda kenan wanda ya shika alfari da ya kashe annabi to dan ya kashe falastinawa ko ya kashe wadansu mutane wanda ba su ba ai ba wani abin mamaki bane na fata ana fahimta ta to da Allah ce yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim munafikai suna tsoron a sauka musu da sura sura wadda shi Allah yake ganin cewa ma'ana a wajen Allah sura ce da muminai amma su suna ganin ba haka bane suna ganin kamar sirrin su ne akwai wanda yake zuwa yana tsakaro sirrin su yana zuwa yana kai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana tona musu asiri shi ne abinda ba su malamai suka faɗa kuma mai so ya koma karkashin tafsirai daban-daban ya ga iskalin da malamai suka kawo da kuma amsar da suka bayar a karkashin wannan wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 399 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace al-munafiquna wal munafiqatu al-munafiquna munafikai munafikai maza wal munafiqatu da munafikai mata ba'dhum min ba'din sashin su daga sashi ne suratul tauba aya ta 67 wa qala ba'dahu bayan shi kuma Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minat mu'minnai maza da mu'minnai mata ba'dhum awliya'u ba'd sashen su wato awliya'u ba'd majibinta lamarin sashi ne suratu tauba aya ta 71 wa kalimatu min malam yace kalima ta min adallu ita ta fi nunawa alal mushabahati akan kamanceceniya wal mujanasa an gane ko da mujanasa an gane ko ma'ana nan cuɗanya kamar daga jinsi na sai an ce cuɗanya kenan min haifu annaha domin ita wannan min taqtadil juz'iyya wal ba'diyya tana nuna kamar abu ya zan sashen abu munafikai saboda munafincin su har sun zan kamar sashen juna kenan ya kamata su mu'min ne ba su ma ya kamata a ce wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhum min ba'd amma sai an ce awliya'u yace fa kanat bil mu'minina awla wa ahra akawu min shi yafi cancanta an gane ko wa ahra shi yafi dacewa li'annahum ashaddu tashabuhan domin mu'minai su suka fi cancanta su suka fi kamanceceniya wata janusan da kuma wato cuɗanyar juna fi sifati a cikin siffofi wal akhlaqi da ɗabi'o'i malam yace kulna zamu ce al muradu bi qawlihi ta'ala abinda ake nufi da fadar Allah subhanahu wataala ba'dhum min ba'd ay ba'dhum ala dini ba'd sashen su akan addinin sashi yake ay ala adatihim akan al'ada shi dini wani lokaci ana nufin al'ada wa khuluqihim da ɗabi'o'insa bi idmari ma'ana an shafi nan yana nufin idmar an shafi kalima lafzatu din kalima ta addini aw al khuluq ko tabi'a wa nahwihi da, da abin da ya kama da haka li anna min malam yace kalima ta min ta'ti bi ma'ana ala wani lokaci tana zakkuwa da ma'ana ta ala wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin shi fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa nasarnahu min al qaumi alladhina kadzabu bi ayatina annabi nuhu Allah ce mun taimake shi daga mutanen da suka karatar da ayoyinmu suratul anbiya aya ta 77 wa qawluhu ta'ala da fatar Allah subhanahu wa ta'ala lilladhina yu'luna min nisa'ihim waɗanda suka yi rantsuwa min nisa'ihim daga matansu malam yace ay yahlifuna ala wat'i nisa'ihim waɗanda suka yi rantsuwa cewa ba za su taki matansu ba an gane ko to an ba su wata hudu tarabbusu arba'ati ashhur idan fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim idan sun dawo wadan sun kace fa in fa'u fihinna in sun dawo kafin wata hudu su cika sau kenan wadansu malamai suka ce fa in fa'u ba'da hunna in sun dawo bayan wata hudu kenan aure bai mutu ba in mun ce fihinna da wata hudu sun cika bai dawo da ita ba aure ya mutu in mun ce ba'da hunna kenan sai wata hudu ya cika sai a kira shi ko iyayenta ko alkali sannan a yi shari'a kuma wannan shine zancen da aka fi dauka don Allah ya ce wa in azabu talaqa fa inna Allah sami'un alim bayan ya ce fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim to almuhimmu dai nan ana rufin rantsuwa ta rashin taki wa hadha huwa al-ma'na al-muradu fi qawlihi alayhi salatu wassalam yace wannan shine abinda ake nufi da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faman raghiba an sunnati wanda ya kyamaci sunnata na ana zancen aure ne kenan annikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni bai daga ciki na kenan malam yace wa qawluhu alaihi salatu wassalam da kuma fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man ghashana falaysa minna wanda ya muna ghish falaysa minna bai tare da mu kuma wannan bayanin nuna cewa ba nan man ghashana wanda ya cuci musulmi ake nufi kadai a'a har wanda ya cuci kafirai bai dace a cuci kafirai ba dan kawai ne amfani ce ghashana musulmi aka ce ya halatta mu cuci kafirai ina fata an fahimci ni to wannan hadisi na man farman raghiba an sunnati falaysa minni inji mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi yace yana cikin Sahih Al-Bukhari yana cikin hadisi Sahih Muslim hadisi ne na Anas bin Malik a cikin Sahih Al-Bukhari hadisi na 4675 a cikin Sahih Muslim hadisi na 2487 shi ko da yace man ghashana falaysa minna hadisi ne na Sahih Muslim yana cikin Sahih Muslim riwaya ta Abu Huraira hadisi na 146 malam yace to wal muradu bi qawlihi ta'ala abinda ake nufi da fatar Allah subhanahu wata'ala ba'dhum awliya'u ba'd su ko mu'minne sashen su majibin talamarin sashi ne ai ansaruhum masu mataimakan su ne wa awanuhum masu jibin talamarin su ne fi dini a cikin addini malam yace wa kullu wahidatin min al-ibarataini kowace daga cikin ibarataini wato maganar da aka faɗa salihatun lil fariqaini ta dace da jama'a guda biyu illa annahu khassal munafiqina Allah ya keɓance munafiqai bitilkal ibara da wannan ibara da yace min ba'd kina da yace wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhum min ba'd ba laifi al arabci amma ba alqur'ani bitun ba haka Allah ya faɗa ba kuma ana cewa المنافقون والمنافقات بعضهم اولياء بعض اما سي انكا تي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض سوكو انكا تي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض yace to amma da an kai wannan illa annahu khassa almunafiqin bitilka alibara an keɓance munafikai da wannan ibara da wannan jumla da wannan bayani da an kace min ba'd takdhiban lahum dan a ƙaryatar da su fi hilfihim a cikin hilfihim kawanceceniyarsu as-sabiq wadda suka yi wadda ta gabata fi qaulihi ta'ala fi hilfihim a cikin rantsuwarsu السابق wadda ta gabata fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa yahlifuna billahi innahum laminkum suna rantsuwa da Allah suna cewa minkum su suna tare da ku an gane ko suratul tauba aya ta 56 wa taqriran kuma dan Allah ya tabbatar da li qaulihi ta'ala inda Allah ce wa ma hum minkum su ba su cikin ku suratul tauba aya ta 56 kidan dan wannan na an kai amfani da min din tunda sun ce wa yahlifuna billahi innahum laminkum to dan a ƙaryata su sai an kace al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd su sashen su kawai tare da sashe suke amma wa ma hum minkum ba tare da ku suke ba da Allah ya ce wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum to wannan shi dai ne abinda wato malin ya kawo a ƙarƙashin wannan kafin mu je gaba za mu dan ƙara mas'ala guda biyu a gurguje insha Allah ta'ala abu na farko inda Allah ce wa nasarnahu min alqaumil ladina kadzabu bi ayatina da bala ya kawo wannan aya yana nufin ala mun kawo cewa wadan sun ce a'a nan nasarnahu mun tseratar da shi ne nan an hankalta ma da annabi Nuhu ya tsira daga gare su da an ka ce nasarnahu ala in an ce nasarahu ala nan an bashi rinjayi a kansu kenan can an hankalta ma bai da karfi Allah ya tseratar da shi kenan taimako ne na tseratarwa nan ko ala an hankalta mu cewa Allah ya bashi iko a kansu sun halaka kuma gaskiya wadda ya faɗa ita ce ta tabbata su yasa waɗansu malamai suka bambanta suka ce akwai ɗan bambanci sai abu na ƙarshe a ƙarƙashin wannan ayar da Allah ce wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum na Allah ce ba sa tare da ku kuma wani lokaci a cikin suratul nisa sai Allah ya bayyana ai munafikai suna daga cikin ku wa inna minkum laman la yubatti anna daga minkum daga cinku nan ana nufin munafiqai lamma labi ta'anna fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya id lam akun ma'ahum shahida in musiba ta same ku jin yaki sai ce to madalla Allah ya min ni'ima da manzon kasance tare da su ba to kaga wannan sha'ani ne munafiqai to ya zamu yi da wannan aya minkum to nan da anka ce minkum ana nufin suna tare da ku ta jiki ina fata an fince ni da jiki amma nan da anka ce wa mahum minkum ba tare da ku suke ba ta fuskar addini domin akwai ma'iyya aljismiyya almadiyya albadaniya sannan kuma akwai ma'iyya al'imaniya at-tasdiqiyya al-ma'nawiyya sai ka bambanta tsakanin su nan da yace minkum ne yana nufin ta jiki tare da ku suke amma da cewa ma hum minkum ba tare da suke ba ba tare da ku suke ba ta fuskar imani da addini dan kakkace akwai kuskure a cikin alqur'ani ka halaka ina fata an fahimta shi yasa ba duk mutumin da yake tare da kai ba a wajen taro yake tare da kai a cikin al'amarin da kake magana akan sa wani ne na iya zamantowa yana gabanka kana kallon sa amma ba tare da kai yake ba domin kasancewar jiki daban kasancewa ta zuciya tare daban wani kuma zaka iske ba tare da kai yake ba ta fuskar jiki amma tare da kai yake ta fuskar aqida da imani da kuma sha'anin da zaka dauka shi yasa wani idan yana nan ma ba zaka iya ci masa baki ba ka ce zai yi kaza amma wani ko baya nan zaka ce zai yi kaza kuma in ya zo din zai yi ina fata ana fahimta ta kamar yadda wadansu mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law aqsama ala Allah la abarrahu idan suka rantsi ma Allah Allah sai kai kaza Allah zai yi kuma zaka iske su ash'asa aghbara zaka iske ash'asa gashin kanshi ya tunkushe ya tashi sama aghbara yayi kura zi timraini mai ragga guda biyu ko tsumma law matrudun ala al-abwab ko fil abwab ana kore shi a kofa in yazo ana ganin shi ba komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law aqsama ala Allah la abarra in ya rantsuwa ce Allah sai kai kaza Allah zai saboda imaninsa amma ba duk mutumin da adda wannan ba kuma ake nufi wadan wani kafiri ne bai imani ba ba haka ake nufi ba ba duk mutum ba rubba yace tana yiwa a samu ina fata an fahimta wani mahaukaci ne ma ba zancen musulunci ake bai ko kafiri ba don haka kakkace duk mutumin da kan shi wannan za a samu wannan to don haka dai kasancewar mutum na gaban ka ba shi ke nuna yana tare da kai ba shi yasa ya kamata mu fahimci wannan sha'ir an ka kawo labari yake ba da labarin wasu wato yake ba da labarin kissa shi game da balaguro yake cewa jismi ma'i ghaira anna ruha indakumu فالجسم في غربة والروح في وطني فليعجب الناس مني أن لي بدنا بلا روح ولي روح بلا بدن yace jismi ma'i jama'a jikina yana tare da ni ghaira annan ruha inda kumu ya ku masoyana duk inda kuke ko da jikina bayar tare da ku ruhi yana can ma'ana yana nuna kamar garin su alhanin ilal watan kamar garin su ne ko kuma ƴan uwansu ko kuma masoyansa inda suke yace to jismi ma'i jikina yana tare da ni ghaira annan ruha inda kuma amma ruhi yana can wajen ku fal jismu fi ghurbatin jikina yayi balaguro war ruhu fi watani amma kuma raina yana can kasa ta yana can inda yan uwana ma'ana yana tunawa da su fal ya'jabin nasu min yace mutane ku yi mamakin halina annali badanan bila ruhin ina da jiki wanda bai tare da ruhi wali ruhun bila badani sannan kuma ga ruhi na bai tare da jikina wato istilahi ne na sha'ir tunda in ruhi ya rabu da jiki an mutu ko an shiga bacci amma sai yana nuna gane a falke kuma ruhi na gane nan zaune amma kuma hankali na yana can kamar yadda idan mutum ya zo wajen wa'azi sai ka iske yana zaune wajen wa'azi amma hankalin shi na can wajen harkoki sai a wa'azi a kare bai san ma me ake yi ba ko wajen ibada sallah gashi yana cikin sallah ana ruku'i ana sujada amma hankalin shi na can wani wuri ko kuma mutum ya zo aji wajen karatu gashi ana karatu amma sai an kare bai san abin da ake yi ba ina fata an fahimci ni to Allah ya kyauta ko kuma baya fahimta irin sifa ce ta munafiqai waɗanda ba sa fahimta wa minhum man yastami'u ilayk hatta idha kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa ga su amma ana faɗa amma ba sa fahimta saboda munafincin su Allah kai mu na tsari to wannan shi ne abin da nake so in ƙara karkashin wannan ayar sai mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta 400 malam yace fa in qila idan aka ce ayyu fa'idatun fi qawlihi ta'ala wace fa'ida za a samu a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala fastamta'u bi khalaqihim sai suka ji daɗi da rabonsu da Allah ya ba su khalaq na ana rufin rabo wala qad alimu lamma ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq ma anna qawluhu ta'ala suratul tauba aya ta 69 malam yace ma anna qawluhu ta'ala tare da cewa fadar Allah subhanahu wa ta'ala fastamta'tum bi khalaqikum sai kuka ji daɗi da naku rabo da aka baku kamar stamta allazina min qablikum bi khalaqihim kamar yadda waɗanda suka gabace ku suka ji daɗi da rabonsu da aka ba su na duniya malam ya ce to bi wad'i zahir mawdi al-mudmar kenan ya kamata a kawo an sanya al-zahir abinda aka fito da shi a fili mawdi'a al-mudmar wurin da ya kamata a kawo damiri domin ana iya cewa kamastamta alladhina wato da yace fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'u bi khalaqihim ba sai yace kamastamta alladhina min qablikum bi khalaqihim ba domin yace kalladhina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan kanu ashadda minkum quwwatan akthar amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'a alladhina min qablikum kaga ya kawo su farko yace kalladhina min qablikum kanu ashadda wato minkum quwwatan wa akthar amwalan wa aulada kaga ya kawo su kuma yace kamastamta alladhina min qablikum wani kuma yace kamastamta'u bi khalaqihim to sai malam yace ya kamata a kawo ba sai an kawo alladhina min qablikum ba damiri ya isa kama qala ta'ala kama yadda Allah ce wa khuttum kalladhi khadu wa khuttum kun kutsa daga khadani shine kutsawa wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi to wa khuttum kun kutsa kalladhi khadu kama irin yadda sun ka kutsa ma'ana kuna shiga cikin maganganu waɗanda ba su dace ba malam yace to min ghairi takrarin amma nan bai maimaita ba bai ce wa khuttum kalladhina min qablikum ba to nan kuma bai maimaita shi ba to me yasa aka bambanta tsakanin wannan malam yace to kulna zamu ce fa'idatuhu abinda a fa'ida tasdiru tashbihi bi dhammil mushabbah bihim tasdir asalin tasdir daga as-sadr ne shine kirji amma ana nufin farawa ko sanya abu gaba ma'ana an fara kaman ceceniya bi dhammil mushabbah bihim da zargin waɗanda aka yi kamanceceniya da su bistimta'ihim da jin daɗin da suka yi bima utu na daga abin da Allah ya ba su min huzuzi duniya na jin daɗin duniya washtighalihim da kuma shagaltuwarsu bi shahawatihim da shawasu alfaniya mai karewa an gane ko anin nazari fil aqiba kenan sun shagaltu anin nazari fil aqiba an gane ko daga kenan ishtighalihim anin nazari fil aqiba kenan shi bi shahawatihim alfaniya muta'alliqina amma anin nazari shi yana da alaka ne da ishtighalihim shi ma washtighalihim da shagaltuwarsu anin nazari daga kallo fil aqibati game da abin da yake shine mai karko karshen su kenan albaqiya wanda zai tabbata ita ce lahira wa talabil falahi fil akhirah kuma sun shagaltu daga nema na neman alfalah wato rabauta cin nasara fil akhirati lahira wa tahjini halihim da wawaitar da halin su shine tahjin ya an ce istahjana shay ya kyamaci abu ya nuna kamar abu ne wanda yake bai dace ba kamar na hauka hauka wa taqbihi sifatihim da munana sifarsu liyakuna tashbihu ba'da zalika dan saboda tashbihin ya zamanto ablaga shi an mafi kai matuƙa fi zammil mushabbahina waɗanda an ka kamanta bi ula'ikal awwalin da waɗanda an ka kamanta da na farko kenan da an ka kawo da an ka ce kallazi da min qablikum me yasa aka kawo su kanu ashadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa aulada sai da an ka faɗi irin abin da aka basu shi yasa aka sake maimaitawa kamar stamta alladhina min qablikum bi khalaqihim malam yace kama turidu kamar in kana so kamar yadda kake son an tunabbiha ba'da zalamati ka fadakar da sashen azalumai ala samajati fi'lihi akan wato nunin aikin sa cewa na wauta ne samaja shine wauta aikin shi kinan na wauta ne na zalunci ne bai dace ba fataqulu sai ka ce da shi anta mithlu fir'auna kai kamar fir'auna ne kana yaqtulu bighairi haqqin yana kacewa ba tare da haƙi ba wa yazlimu sannan kuma yana zalunci wa ya suku yana fasikanci wa anta taf'alu mithla fi'lihi kai ko kana aiki irin aikin sa kenan kaga wannan maimaita wa anta taf'alu mithla fi'lihi kamar ka ƙara munana wato wannan zance ne shi yasa sai Allah ya sake maimaita wannan magana da an ce kallazina min qablikum ay an kamanta su da su kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum to ba sai an ƙara cewa kamastamta allazina min qablikum bi khalaqihim ba amma sai an kama maimaita shi dan saboda a ƙara nuna wautar ku da irin yadda kuka shagaltu da duniya irin yadda su ma suka shagaltu da ita sai ku yi hattara malam yace wa amma qawluhu ta'ala amma fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa khuttum kun kutsa kallazi khadu kamar yadda suka kutsa fa innahu lamma kana ma'tufan ala ma qablahu da ya kasance an yi atafin sa akan abin da ya gabace shi wa huwa at-tashbihu al-musaddar bi tilka al-muqaddima shine kamancece ne yadda aka yi da muqaddima wadda ta gabata an gane ko aghna zalika an i'adatu tilka al-muqaddima al-mazkura kiran ba sai an sake ba maimaitawa don saboda can wajen istimta'i jin daɗi an kamanta wa khuttum kallazi khadu bai bukata sai an sake wa khuttum kallazina min qablikum ba saboda mi saboda wancan tashbihi mai muni ya gabata kenan yanzu wannan zai zama to kamar ƙarin ta'kidi na akan sa ina fata an finci ni malam yace bi tilkal muqaddima aghna zalika an adati tilkal muqaddima al mazkura sai ya wadata sai sai an sake kawo wannan muqaddima badan muqaddimar ta gabata ma'ana waɗanda ake so a kamanta ku da su an riga an kamanta ku da su da sura mai muni kidan bai bukata kuma sai an sake kawo su kuma a sake kamance ciyan da ku domin mi domin deja wato ya riga ya gabata har an riga an kamanta ku da su malam yace lit taqbihi dan saboda a nuna munanawa wat tahjin da nuna wauta ta wannan al'amari da kuka aikata shi yasa cewa khuttum kalladhi khatu to wannan shi ne abinda malam ya kawo a ƙarshe zamu dan ƙara abu guda da wanda malamin usul fiqi suke cewa wato allazi yana iya zama tuwa na jama'a kaga bai ce wa khuttum kalladhi kalladhi na khadu ba sai ce wa khuttum kalladhi khadu dan annabi ka allazi yana iya daukan mutane masu yawa ko kuma khadu din nan saboda fi'ilin da sun ka aikata zai iya dauka kenan khadu ba a ce khuttum kalladhi khada ba kenan yana nuna mutane masu yawa ko kuma khuttum kalladhi khadu kenan kal'amri alladhi khadu an shafi al'amr kal'amri alladhi khadu kamar irin al'amarin da suka kutsa a cikin sa to wannan ne malamai suka ce ana yin kiyasi domin an yi tashkamanceceniya domin irin su zahiriya suna inkarin ayi kiyasi to ka kuma shi Allah subhanahu wataala ya kamance shi ne yayi kiyasi cikin ayoyi da dama kuma ya ce fa atabiru ya ulil absar kun kutsa irin yadda suka kutsa to irin abin da ya shafe su zai shafe ku shi yasa kiyasi ba abu ne wanda ake koriya a shari'a ba kore shi yana daga cikin abin da ke haifar da wato rashin karatun ulumul ala in nace ulumul ala wato usulul fiqh usulul tafsir usulul hadith da alqawaidun nahwiyya da alqawaidus sarfiyya ina fata ana fahimta da alqawaidul balaghiyya da kuma sanin almadaris المدارس الفقهية ده المدارس الحديثية ده المدارس التفسيرية ده المدارس النحوية ده اللغوية ده كما رشن سنن القواعد الفقهية شي ما daga cikin ulumul ala sannan daga rashin sanin yadda ake amfani da waɗannan ka'idodin ba wai ma karanta su kawai ba yadda za a amfani da su yana daga cikin abin da yake afka ɗalibai da dama cikin kuskure sai su ce babu kiyasi to idan anka ce babu kiyasi to ai abubuwa da dama babu nassin da zai magana kansu shi yasa wannan mazhab ta zahiriya duk da yake bamu cewa duk abin da ya faɗa kuskure ne amma akwai wurare da dama waɗanda an afka domin da yawan ɗaliban da suke ɗauka irin wannan mazhaba ƙarshe su ne suke komawa suna tashaddu cikin addini kuma ƙarshe su zo su zama waɗanda ke kashe musulmi da hujjar tawilin su domin zahirin nasu kullum shi suke aiki da shi kuma ba tare da sun fahimce shi ba yanzu misali mutum ya ce maka a shi bai ga inda anka ce akwai wata giya da ake kira wuski to shi bai ga inda anka ce wuski haram bane sai an kawo mishi inda Allah ya ce wuski haram ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan in babu kiyasi ai baka san yadda zaka yi ba to irin wannan fikir din na zahiriya shine yake cutar da wadansu dalibai a'a alhamru giya an samu ta suna giya li annaha tukhamirul aql domin tana suturce hankali ta hana shi aiki ta lalata shi to haka da wuski da burkutu da giyar da aka yi da hatsi da giyar da aka yi da dawa da giyar da aka yi da inabi da giyar da aka yi da menene duk dai duk abin da ke taba hankali haramun ne shikenan kullu muskirin haram to amma sai ka iske ɗalibai wani lokaci in mutum ya ɗauki irin wannan masa ba shi bai ga an faɗi sunan kaza ba shi ƙarshe sai shi zo duk ya bar da'ar da duk wani ma ilimin da a cikin addinin musulunci yace ai ilimin nahawu ai bid'a ne a laraba ne suke magana da yaren su ka'idodin su ne aka ce ga yadda suke magana da yaren su me ya kai yasa zan bid'a su sabai musu karanta nahawu ba su larabawan ne me suke bukata yaren su ne sai sun bukaci bukaci ka'ida a ilimin usulul tafsir waɗannan ka'idodin na tafsiri a abu kaza hukuncin shi kaza ne a su sahabbai ba su bukata wannan saboda su larabawa ne sun san waɗannan ka'idodin cikin cikin ilimin su ne aka cira to waɗannan ka'idodin usulul hadith usulul fiqh a su ba su bukata don fiqhin wannan lokacin babu ma mazahibul fiqhiyya su sun san ka'idodin sun san shari'a sun san hadisan su kan su masu fiqh suna kafa hujja ne da abinda sahabban sun karwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma abin da yake cikin alqur'ani misali an kace a hadisi a cewa ne adili ne kuma azimi shi sahabbai sun san ilmu mustalah hadith a su sahabbai ba su bukatar wannan saboda annabin gaban su yake magana babu wani rawi tsakankanin su to yanzu an samu mutum uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma shi yasa dole sai an nemi halin su a san su dan saboda a tantance shi sahabi bai bukatar wannan dan saboda wanda yake fadar hadisin a gaban sa ne yake fada a sahihul bukhari ai shi buhari kafin a haifi buhari ba ana sallah to don haka wani ne ce Buhari shi ya kawo sallah a shi Buhari bai ce shi ne ya kawo sallah ba waɗanda suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam su ba su bukata a ce musu ga yadda Annabi ke sallah dan su ne suke ganin da yake sallah su ne suka faɗa aka ruwaito har ta kawo ga Buhari don haka yana da kyau ɗaliban ilimi a waye matattaunawa na mas'aloli na ilimi ka jumud ya zo ya sami mutum sai zo ya samu matsala duk ya zo ya bar da'ar da komai da komai karshen ta ce na hau kafirci ne bid'a ce bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo shi fi sarfa ma bid'a ce a'a waɗannan ilmuka ne kai ne kake bukata shi balarabi da ya jiya ya san asalin kalmar ya san yadda ake magana da ita an yi kuskure su larabawa sun sani dan haka cewa bid'a ne ya kamata ɗaliban ilimi su hattara da irin waɗannan abubuwan da irin wannan tunani shine yake kai karshe mutum sai ya koma kafirtar da masu karatun nahwu da sarfu da balaga da mustalar hadisi karshe ba ce hadisi ƙarya na can zuwa gaba in bai anniya ma ya ce qur'anin ma akwai shakka a cikin sa dan haka yana da kyau musulmi mu tashi tsaye irin wannan jumudu da ya samu lughawiyin sun kace ba a istishhadi da shi'rul muwalladin ko muwallidin in an ce muwalladin masu taulidin kalma su haifar da kalmomi sababbi muwalladin waɗanda an ka haifa ɗiyan musulmi waɗanda aka haifa a cikin larabawa a wancan lokaci waɗanda ba larabawa ba idan suka yi waƙe ko da ya dace sai a ce a'a shi'rul muwalladin na daga ƙarni na uku zuwa na hudu ba a istishhadi da shi'r majma'al lugha al-qahida suka suka ce wannan ra'ayi ra'ayi ne gurgu domin mi domin al-lugha ka'inun hayy ita lugha yare ne abu ne wanda yake na rayuwa na faɗaɗa dan haka idan me yanzu laraba ma sai sun koyi larabcin dan an haife ka cikin laraba ko ba haife ka cikin laraba in dai ka iya ka ka kawo dokokin kuma abin da yake ya zai a ce a wannan asalin sa ba balarabe bane ko ko ba karni na uku bane ko karni na hudu haka qadiya ta usulul fiqh da suke cewa daga karni na hudu an daina ijtihadi in sun ce ijtihadi gaba ɗai to na akwai matsala in kuma sun ce a ijtihadi mutlaq shi ma akwai matsala domin ba yiwa a ce a'a babu mai yin ijtihadi mutlaq Allah bai ce ya kare halittar malamai ba a kowane zamani a cikin hadisi ma ya zo dukkan shekara ɗari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sunan ibn majah za a tado da wanda zai jaddada aikin addini wasu malamai suka ce cikin malamai wasu suka ce a'a cikin kowane fanni cikin malaman hadisi a samu cikin malaman fiqhu cikin malaman tafsiri cikin malaman kaza ko ina za a kawo mujaddid ba wai guda ake nufi ba ina fata ana fahimta wasu suka ce har cikin ma masu mulki Allah zai iya kawo to don haka dai yana da kyau ɗaliban ilimi mu fahimci irin yadda ka'idodin ilimi suke kan mu ce babu kiyasi duk al'amura sai su su rikici domin da an hana kiyasi an hana istinbati to an kashe shari'ar musulunci domin abubuwa za su faru babu hujja akan su amma ana iya kiyasin su kai kace ba a yi to ya za mu yi shikenan sai mu zama da dundurum kenan kamar shari'a ta zama to shari'a ce da take gurguwa ko da malamai da suke cewa al-ibratu bi khususil lafzi la al-ibratu bi bi khususil lafzi bi khususi sababi la bi umumi lafzi domin muna da malaman da suka ce al-ibratu bi umumi lafz la bi khususi sabab ibra duk fadin ba'ana wanda ya shiga karkashin aya duk ana sawa ko hadisi ba wai wanda abin ya faru gare shi ba to wasu malamai suka ce a'a za a kalli al-ibratu bi khususi sababi wanda ayat ta sabka akan shi ko hadisin ayi magana kan shi shi kadai za a hankalta ba la bi umumin lafzi amma ba a hankalta faɗin ma'ana wani zai iya kallo wannan ba ana nufin a'a babu kiyasi bane su suna nufin shi wannan mutumin shine zai shiga na farko kuma shine nassin ya sauka akan shi amma bai hana ayi kiyasi kadiba cikin at-tahrir fi ulumil qur'an na ustad dr musa'id at-tayyar ya tattauna kan wannan mas'ala dan kaga abin da ya faɗa wallahu ta'ala a'lam to da haka ai hattara mas'alar mu ta gaba yan uwa musulmi ita ce mas'ala ta 401 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in kila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar allah subhanahu wa ta'ala ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah su wadancan kafirai ayyukan su sun baci duniya da lahira kenan da kafirai da munafikai dai duka yace hubutul amali in ana nufin bacin bacewar aiki in kana ibaratun in kana ibaratan an butlani thawabihi in ana nufin ladashi ce ta ɓaci fa zalika inna ma yakunu fil akhirah to ai lahira ne ɓaci aikin aikin su yake ladashi take ɓaciwa don can ne ake bada lada ba za su same ta ba wa in kana ibaratan an butlani manfa'atihi in ana nufin kuma ɓacewa ta amfanin shi fa a'malul munafiqina fid dunya laysat batilatul manfa'a malai yace to ai ayyukan munafikai ba su ai amfanin su bai baci ba domin suna amfanuwa li'annahum yantafi'una biha sun amfanu da waɗannan ayyukan nasu fi hiqni dima'ihim sun kare jinin su ba a zubar da shi ba shine hiqn an gane ko in kuma an ka ce hukna shine wato allura wadda ake yi ma mutum idan bai da lafiya sannan kuma an ce hiqn wani lokacin mutumin da yake jin fitsari ya rike fitsarin sa to nan hiqnu dima'ihim kamar dai jinin su bai zuba kamar yadda fitsari mutum yake jin fitsari ya rike jinin sa ya rike fitsarin sa fi hiqni dima'ihim wa amwalihim sun riƙe jinin su da kuma dukiyar su wa jarayani ahkamil muslimina alaihim kuma ana musu hukunci na musulmi ana ba su auren ƴaƴan musulmi inda ba an ya bayyana ba an tabbatar da munafikai ne kaga sai su amfano da wannan aboye malam yace al qulna zamu ce al muradu bil a'mal abinda ake nufi da ayyuka in kanat nau'ayil a'malihim in ana nufin nau'i biyu nan nau'ainina nau'aini sai an ka ce nau'ai a'malihim saboda an yi idafa kakka ce akwai kuskure ba a ce nau'a a'malihim ba intabe in kanat nau'ai a'malihim ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyya in ana nufin nau'i biyu na aikin su na duniya da lahira fal hubutu fi dunya abinda ake nufi da lalacewar aikin su a duniya raji'un ila a'malihim ad-dunyawiyya yana kuma ne zuwa ga aikin su na duniya wa hiya kaiduhum shine makircin su wa makrihim da makirce makircen su wa khida'uhum da kuma wato yaudarar da suke yi wa makruhum wa khida'uhum wa nifaquhum da munafincin su allazi kanu yaqsuduna bihi wanda suke nufi da shi ittifa'a nurillahi ta'ala su bice hasken addinin Allah an gane ko wa itfa'i nurillahi ta'ala wa rafi'a ayatihi su dauke ayoyin Allah ma'ana su dauke tasirin ta a cikin mutane don ba su dauke ayoyin Allah an gane ko wa bayyinatihi da kuma hujjojin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana dama shi yasa suka shiga munaficcin to wannan shine aikin su zai baci wato ma'ana ba za su cimma burin su ba wa ya Allah Allah yaki illa an yutimma nurahu sai ya cike hasken sa walau karihal kafirun ko da wato kafirai sun ki haka falam yanalu min zalika ma amaluhu ba su samu abin da suka yi guri ba na amal da alhamza ne an gane ko ma amaluhu wa qasaduhu bu samu abinda sun kai guri ba da abinda sun kai nufata an ibtali dinillahi ta'ala su bata addinin Allah wa sitru nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi salatu wasalam su boye annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam yace to wal hubutu fil akhirah shi ko bacin aikin su a lahira raji'un ila a'malihim ad-diniya zai kuma zuwa ga ayyukan su na addini wa hiya ibadatuhum shine ibadodin da sun kai wa ta'atuhum da da'ad da sun kai li annahum fa'aluha nifaqan domin sun aikata wannan don munafinci wa riya'an da riya ganin mutane fa batala thawabuha fil akhirah sai ladan wannan aikin ta ɓaci a lahira wa in kana al muradu bi a'malihim amma in kuma ya kasance abin da ake nufi da ayyukansu mujarradul mujarradul a'mal diniya aiki na addini kawai ake nufi fa hubutuha fi dunya abin da ake nufi sun ɓaci a nan duniya adamu qabuliha Allah ba zai karba ba li anna Allah ta'ala domin Allah maɗaukakin sarki yaqbalu al-ibadata fi dunya yana karɓar ibada a nan duniya thumma yusibu alaiha fil akhirah sannan ya sakan kama wanda ya aikata a lahira wal muradu bi hubutiha fi dunya abinda ake nufi Allah bai karɓe ta a nan duniya ba adamu qabuliha Allah wato abinda ake nufi da hubut lalacewar ayyukan adamu qabuliha Allah ba zai karɓa ba wa adamu itlaqil asma'i sharifa alaiha kuma Allah bai yi abin nan Allah bai sanya ma waɗannan ayyuka na suna ba a sharifa sunaye masu tsarki alaiha a kanta ba domin sai Allah subhanahu wataala ce kal ibada Allah bai kira waɗanda ayyukan da suka yi ba ibada wal qurba Allah bai kira su ibada ba yin da'a ga Allah ko qurba ko neman kusanci ga Allah wal hasana ko abu mai kyau wani hawi zalika da wajen wannan sai Allah ya kira su a amal kawai aikin aikin da suka yi wa hadha diddu qawlihi ta'ala wannan kuma ya zo kamar kishiyar irin abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa ma'ana kinan ta fuskar ma'ana wa atainahu ajrahu fid dunya annabi ibrahim mun bashi sakamakon aikin sa a nan duniya an bashi sakamako an bashi annabta ma'ana an bashi zurriya mai albarka da annabawa sannan kuma an bashi ɗaukaka an bashi ambato na kwarai da sauran dai abubuwa wa innahu fil akhirati lamina salihin sannan kuma ranar tashin alkiyama yana da cikin mutane na gari wasu sun ce na gari ake nufi wasu sun ce ashe daga cikin annabawa in an ce na gari dama annabawa na gari na kina shi na cikin mataki babba cikin mutane na gari ko a ce na cikin annabawa sai mun yi hattara kuma a cikin suratul abin nan a cikin bakar sai an ka ce wala qad istafainahu fid dunya mun zabe shi a cikin suratul an-nahl sai an ka ce wa atainahu fid dunya hasana mun bashi a duniya mai kyau sannan kuma sai an ka ce wa atainahu ajrahu fid dunya a cikin suratul ankabut ya kai mai harda alqur'ani Allah ya zabe shi sannan Allah ya bashi ajrahu sakamako sannan kuma hasanan mai kyau ne kiran haka zaka haɗa su wa innahu fil akhirati lamina salihin a cikin suratul baqara wa innahu fil akhirati lamina salihin id qala lahu rabbuhu aslim a cikin suratul nahl wa atinahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati minas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa nan kuma cikin suratul abin nan suratul al-ankabut wa atinahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi an gane ko almuhimmu dai malam ya ce to fadalla ala anna litta'ati ajran kenan da'a tana da sakamako mu'ajjalan wanda ake gaugauta shi fi duniya a nan duniya ghairal ajril mu'ajjali ba wanda ake jinkirtawa ba kai hattara mu'ajjal da ainun shine na farko wanda ake gaugautawa duniya kenan man kana yuridul ajila ghairal ajril mu'ajjali ba wanda ake jinkirtawa ba sai kai hattara alhamza ce ilal akhirati wanda ake jinkirtawa zuwa ga lahira in an ce ajjala da ainun ya gaugauta ajjala ya jinkirta wa balagana ajala alladhi ajjalta lana wanda ka jinkirta muna shi kuna ajjala ya gaugauta mu yi hattara dalibai malin yace to wa huwa wa huwa alqabulu shine karba abinda ake nuhi da ajr karba wa husnu sana'i da yabo mai kyau wa dhikru da ambato wa ilqa'ul mahabbati da sanya soyayya fi qulubil khalqi a cikin zuciyoyin bayi kama kala ta'ala kama da Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihat wanda suka yi imani suka yi aiki nagari sai ya ja'alu lahumur rahmanu wudda Allah zai sanya musu wuddan soyayya qila ma'anahu mala yace sun kace nan yuhibbuhum an gane ko Allah yana son su wa yuhabbibuhum ila ibadihi kuma ya sanya kaunar su a cikin zuciyar bayinsa muminnai kenan mutane nagari min ghairi sababin bainahu wa bainahum ba tare da wata alaka tsakankanin su ba yujibul muhabba da take sanya soyayya idan kana da imani sai Allah ya sa mutum ya soka saboda imaninka ba tare da ka bashi kuɗi ba ko kai masa wani abu wa kadhalika alal aksi mala yace to haka ne kuma kishiya sun kuye inji malaman zauri sun kuyen wannan magana kishiyarta halul halul usati halin masu sabon Allah wal fusaqi da fasikai bi bugdihim Allah zai sanya kyamar juna tsakankanin su wa yubghiduhum ila ibadihi kuma yasa su kyamaci juna in an ce za su kyamaci juna ma'ana koda sun haɗu sun so juna saboda ta maslaha ta duniya zuwa gaba albin zai ɓaci sai su koma su yi kiyayya da juna sai lamarin ya ɓaci mumin ne koda sun yi kiyayya idan suka dawo cikin hayyacin su za su gane gaskiya sai su so juna kuma kiyayya ma in an kaje lahira Allah zai zare duk abin da ya saura ma na kiyayya Allah ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin a cikin suratul hijr sannan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar a cikin suratul a'raf al-ramma mai hadda al-qur'ani malin yace to min ghairi sababin bainahu wa bainahum yujibul bughd sai a samu kyaba tsakankanin su ba tare da an samu sababin da zai kawo ta ba domin duk haduwar da ba ta Allah ba wata rana sai ka iske an fashi an yi mugunyar fashewa an yi kiyayyar da bata da wato dalili to kenan kenan sai ya zama tonan su masu imani me yasa Allah ce zai sanya soyayya tsakankanin su saboda imanin su su kuma kafin rai me yasa zai sanya kiyayya tsakankanin su saboda wato kasancewar su kafirai to shine dai abin da malam ya kawo karkashin wato wannan aya na cewa ayyukan kafirai sun ɓaci a duniya da lahira me ake nufi da ɓacin shi ko ya zama to ɓacin shi Allah ba zai karɓi ayyukan ba shi ne abin da ake nufi kenan sai zamanto na ana nufin Allah ba zai karba ba shi yasa an kace sun ɓaci tun da nan duniya koko Allah ba zai koko na ana nufin ayyukan su da suke yi na ruguza musulunci su ne Allah subhanahu wataala yake batawa ba za su amfane su ba to almuhimmu dai maganganu ne da malamai shi yasa ma mala yace Allah bai kira su ba wato ibada ko ko qurba ko kuma wato abin nan hasana sai kira su a amaluhum to wannan shi ne kamata mu fahimta don haka dai imani ana samun sakamako tun da nan duniya kenan ya kamata musulmi mu fahimta cewa idan kai imani da Allah ba shi ke nuna Allah ba zai baka daɗi a nan duniya ba a'a tana yiwa ka wahala jarabawa kowa sai an jarabe shi don duniya gidan jarabawa ce da musulmi da kafiri amma musulmi jarabawa za ta tsarkake shi ta wato ta wanke shi daga zunubansa kuma Allah ya bashi abu mai kyau kuma ya gane masoyinsa da wanda ba masoyinsa ba domin in baka shiga jarabawa baka sanin masoyinka da makiyinka ko cikin ƴan uwanka na jini ko cikin ƴan family ɗinku ko cikin ƴan unguwarku ko cikin ƴan garinku ko cikin ƴan jiha ko in baka shiga cikin jarabawa ko cikin ɗalibanka ko cikin matanka ko cikin ƴaƴanka ko cikin magoya bayanka in dai baka ko cikin makotanka idan baka shiga cikin jarabawa baka gane masoyinka to in ka shiga cikin jarabawa ta tsanani to sai ka gane wani ne masoyinka na gaskiya idan ka shiga cikin jarabawa ta jin daɗi makiya da yawa sai kaga sun kusanto ka sun zo sun mamaye su ne adda komai su canyi in baka yi ba sai a abanka amma in ka san su shikenan kaga sai ka ɗauki sauna a gare su to dan haka dai akwai abin da ake nufi in kai imani Allah zai baka mai kyau a duniya baka mai kyau a lahira rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar idan kake imani to Allah zai dan maka duniya in ya ga dama amma kuma ka sani cewa ba sai lahira Allah yake kama kafirai ba adawa a nan duniya Allah ya kama su samudawa a nan duniya Allah ya kama shi ya kama su fir'auna a nan duniya Allah ya kama shi duk kafirai galibi nan duniya Allah ya raga-raga da su kafin a ta lahira don haka cewa in mutum yi kafirci Allah ba zai kama shi ba tun da nan duniya ƙarya ne tun da nan duniya Allah yake fara turo mai musiba walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun sannan Allah ce kuma fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fir'auna an jarbe shi da abubuwa da dama in ya samu sauki ne yake bijirewa har ya kai inda anka kai karshe anka kare da shi don haka dan mutum ya kafirta wai ka je ce a'a America Rasha Faransa Turai Australia Canada kafirin ina ne duk kafiri shi na cikin musiba in ka gan shi da wata mota ko wani abu to ka binciki bala'in da yake yau Ukraine ƙasa ce wadda galibi addinin kiristanci take bi kuma su yi imani da Allah ba kuma suna cikin bala'in da kasashen musulmai sun fi su sauki so dubu ma don su yanzu ba su ma inda suke ba bala'i ya yawa ba abinci ba wuta ba ruwa ba kaza ba kaza galibin kasar ta an yi kace-kace da ita kun ba musulmai bane dan haka cewa Allah zai ba kafiri dadi a duniya ba wai 100 bisa 100 bane za su sha wahala su ma a nan duniya dan haka in jarba ta zo kawai ka gode ma Allah ka jira lokaci intizarul faraj ibada kamar da ibnu kabi yake cewa jiran budi na Allah shi ma ibada ne sai ka jira sai Allah subhanahu wataala ya maka budi dan haka da yan uwa musulmi da kyau ɗaliban ilimi mu fahimci wannan za mu je mas'ala ta gaba ita ce mas'ala ta 402 malam yace fa in qila idan anka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir munafiqai da Allah ya zance kansu wa ma lahum fil ardi fa in yatubu yaku khairan lahum in sun tuba shine alkhairi gare su ba mafi alkhairi ba dan kafirci da munafinci babu alkhairi cikin su fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adhibuhum Allahu azaban aliman fid dunya wal akhirah idan suka juya suka bada baya Allah zai musu azaba mai raddi a duniya da lahira وما لهم في الارض من ولي ولا نصير كاغنم في الدنيا والاخره ما الله يجي وما لهم في الارض من ولي ولا نصير باسو da akasa akasa min waliyin majibincin lamari waliyi wala nasirin ko mai taimako suratu tauba aya ta 74 na dan karanta wani bangare na ayan ne dan saboda mu fahimci ma'anar abin da ake son a ce malam yace to duk da yake mai littafin bai kawo ba lima khassa al-ardh bin nafi me yasa Allah ya kebance kasa da korewar cewa za su samu waliyi da mataimaki ma annal munafiqin laysa lahum waliyun tare da cewa munafiqai ba su da mataimaki wala majibincin lamari wala nasirun ko mai taimako min azabillahi daga al azaba Allah fil ardi a cikin kasa wala fis sama'i ko a sama fi dunya ko a duniya wala fil akhirati ko a lahira to me yasa sai ce fil ardi kawai malam yace kullu zamu ce lamma kana al munafiquna lokacin da munafikai suka kasance la ya'taqidun al-wahdaniyya ba sa i'tiqadi bu su yarda da kasancewar Allah shi kadai cancanta a bauta masa ba wala yusaddiquna bil akhirah sannan kuma ba sa gaskata lahira kana i'tiqaduhum wujudul waliyyi kana i'tiqaduhum wujudul waliyyi wan nasiri maqsuran ala dunya kana ya kasance i'tiqaduhum abinda suka yi itiqadin shi suka yi imani da shi wujudal waliyyi shine za su samu waliyyi wan nasir da kuma mataimaki kenan sai zaman to kana i'tiqaduhum maqsuran ala dunya ya gajarta ne akan duniya an gane ko in kace i'tiqaduhum i'tiqaduhum masdar ne wa anka wanda an kai idafa zuwa ga fa'ilin sa wujuda sai zaman to shine maf'ulun bihi na al-masdar domin al-masdar ya'malu amal fi'lihi kama an ace kama an ce i'tiqadu wujudal waliyina sai kai hattara don in babu wasali akwai matsala kenan kana i'tiqaduhum wujud al-wali wan nasir maqsuran ala ad-dunya shi ko maqsuran sai zaman to shine akhbaru kana shi ko i'tiqaduhum shine wato ismu kana kenan kana i'tiqaduhum maqsuran ala ad-dunya sai zaman to sai an kasa kana i'tiqaduhum wujud al-wali wan nasir sannan kace maqsuran ala ad-dunya dama su anan duniya ne tunda ba su imani da lahira ba ba su imani kuma da Allah shi kadai cancanta abota masa ba akan cancanta malam yace to fa abbara sai yayi furuci ya fada ani duniya anan duniya bil ardi da ƙasa wa khassaha bizikri ya keɓance ta da ambato li zalika saboda wannan saboda nan su dama ba su yadda akwai lahira ba kidan sai a ce musu anan wato bisa doron ƙasa tunda ita suka sani athani na biyu annahu arada bil ardi wato arda dunya wal akhirah a na biyu wasu malamai suka ce a nan ƙasa ta duniya da ta lahira ake nuhi tunda ma lahira ma ai akwai kasar da za a taka faka annahu qal kamar dai ya ce wa malahum fid dunya wal akhirati min waliyyin wala nasir ba su da fid dunya a duniya wal akhirati da lahira min waliyyin majibincin lamari wala nasirin da mai taimako shine abin da malam ya kawo to a gurguje saboda lokaci ya matso da ya ce akwai ƙasa a lahira akwai saɓani shin wannan ƙasa za a canza ta ne ko ko a'a wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha ya ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat za a canza ƙasa wadansu malamai suka ce ƙasar da za a canza ma'ana za a canza mata sifa ne wasu suka ce gaba ɗaya ɗinta za a canza ta akwai maganganu da dama na malamai ya kamata in kawo shi sai abu na ƙarshe da Allah ce wa malahum fil ardi min waliyin nan wasu malamai su ce ya kawo ƙasa ne saboda nan ne suke ganin suna da tacewa domin dama suna ganin abin da yasa suke boye munafincin su kuma suke jin daɗi saboda suna ganin nan suke da mataimaka dama abin da ke sa dan adam ya saba ma gaskiya nubi sai ya manta da Allah sai shi kalli a halittun Allah wani yana ganin saboda yana garin su shi yasa yake saba ma gaskiya ya abin da yake so wani saboda yana cikin family din su wani saboda yana cikin yan kabilar sa wani saboda yana cikin jihar su wani saboda ya samu mulki wani saboda yana ganin in yana da fada aji wani saboda yana da kuɗi to waɗannan abun sai su sa mutum ya rinka cin karo da dokokin Allah ko yana da ayo abin ga yana da ƴaƴa an gane ko da dukiya sai ga ya kamata ya saba ma Allah ya abin da ya ga dama to sai Allah ya ce fil ardi nan kasan nan da suke takama da duk abin da suke takama da shi nan in Allah so kama su ba su da mataimaki to in ba su da shi a ƙasa inda suke itikadi balantana ma an je inda ba inda suke itikadin ba wannan shi ne abin da malamai suka faɗa wallahu ta'ala a'lam abin da muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته